أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما مسلمين da muka tattaro a wannan masallaci mai tari albarka masjid ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna yau muna sha biyu ranar litinin sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu miladiyar isa dan marif alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun gama suratul masar a yau kuma da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a jiya mun gama suratul nasr a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi suratul kafirun ala rahmatu sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kul ya ayyuhal kafirun kace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku wadannan kafiran la a'budu ma ta'budun bazan bauta ba abinda kuke bauta ba ba wala antum abiduna ma a'budu kuma ku ba ku kasance masu bautar abinda nake bauta ba ba bauta ba ba wala ana abidun ma abattu kuma ni ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum abiduna ma abudu kuma kuma ba za ku bauta ma abin da nake bautawa ba lakum dinukum waliya din addinin ku na gare ku kuma ni ma addini na yana gare ku al-imam ibn jawzi a cikin littafin shidatul masir ya hitar da magana guda uku kan dalilin sabkawar da sure magana ta farko yake cewa wasu mutane daga cikin ƙuraishawa kawurran makka kenan sun zo wajen abbas dan abu mutallin babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kane ga baban shi ko kuma magaji ga baban shi sai suka ce mashi ya kai baban fadl yana da da fadil da ana mai kunya ana kiran shi da baban fadil da a ce dan dan uwanka zai shawa ma abun bautan mu lafiya zai bar su ya bar yawan zagin su ya bar cewa ba su dace a bauta musu ba da mun bi shi kuma da mun imani da Allah shi sai Abbas ya zo yamman za Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi labari sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wata aya wannan shine magana ta wari magana ta bi kuma yake cewa da Qutayba bin Rabi'a da umayya dan kalaf sun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mashi ba za mu barka ba ya kai manzo Allah ya kai Muhammad har sai ka bi addini dan saboda kuma mu ma mu bi addinin ka suka ce saboda idan bin addini bin addini zai ka idan addinin mu ya kasance gaskiya ne kenan za ka kasance ka samu wani kaso a ciki kenan baka tabe ba a ganinsu idan ka zo kan ba addinin mu kenan za ka samu wani kaso a cikin addinin kuma mu ma za mu ba addinin ka kenan idan addinin ka ya kasance gaskiya ne mu ma za mu samu wani kaso a cikin wannan addinin naka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sarke mushi da wanga ayoyi guda shidda yace ka ce musu ya ku waɗannan kafirai ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba kuma ku ba za ku bauta ma abin da ba masu bauta abin da kuke bauta ma ba ne har zuwa ƙarshen sura aka magana ta uku yake cewa ƙurayshawa sun tattaru suka ce wa manzo Allah in zai ma daɗi mu ba addinin ka kai ma ka dawo mu ba addinin ka shekara guda kai ma ka dawo wata shekara ka ba addinin kenan suna ne a dinga masayya addini da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanga shekara a yi addininsu bautar gumaka bautar silata da kusa da manatar salisa da kukura wata shekara kuma ita giyoyo a yi bautar allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukan mushi da wanga su ne daga cikinsu akwai su abu jahal wanda sun kasance suna manza allah izini sosai allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukan mushi da wanga su ne yake gaya mushi cewa lalle ya ce ma wa'annan kafin ramu ba za su ba zai bi addininsu ba kuma su ma ba za su bauta ma abin da yake bauta ma kuma shi ma ba zai bauta ma abin da suke bauta ma haka kuma wata ruwaya ta zo ruwaya ibn abbas yake cewa kawuran makka ko ƙurashawa sun tattaru suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana so mu maida ka wanda yayi kowa kuɗi a makka kenan in kana so lokacin da suka ga suna yi ta kokarin su kare kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi ta kokarin su ga addinin shi ya bar ci gaba sai suka gani kuma addinin gaba kadai yake yi duk abubuwan da suka yi sun nemi su cuta mushi duk wannan bai hana addinin ci gaba ba sun nemi su dai disar da addinin kar su ga yawo sun kasa to yanzu sai suka sake dubara shine suka ce ya kai Muhammad in ka ga dama mu maida kan mutumin da ya kowa kuɗi a maka kenan mu ba kuɗaɗe masu yawa har sai ka kasance kai ne wanda ya kowa kuɗi in kuma kuma mu aurar da kai mafi kyawawan matan mu in kana so amma ba dan komi ba za mu ma wannan abu sai dan ka bar zagin allolin saboda su gani suke zagin allolin su ne duk lokacin da yanzu ya ce masu qulu la ilaha illallah tuqulu gani suke zagin allolinsu da yake ya ce a bauta ma Allah shi kadai a bar duk wasu alloli da suke bauta duk wasu gumaka da suka aje suna bautar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini da yake cewa a bushe su a bar bauta musu to su a wurin su wannan zagi ne suna bautan abu a zo a ce wannan abu ba komai bane a bar bautar shi a rabu da shi suka ce in dai ya bar wannan za su mishi dukkan abin da yake so komi da komi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce menene wanda suwa ne ne allolin naku ya san da allolin nasu amma dan dai ya kara tambaya dan kar su ga ya kyale su sai suka ga mu salata da uzza da suke bautawa ko kuma in ka ki baka kamshi kuɗi ba da muka ma alƙawari baka yi raba da mu'aura ma matan da suka yi kowa da mata kyawu a wurin mu maida ka babban mutum mu maida ka mai kuɗi mu'aura ma kyawawan mata kuma mu maida ka wani sarki a cikin in ba ka amshi wannan suka ce mai to ka zo da Allah mu dinga bauta ma Allah ka shekara wata shekara in ta zo kai ma ka bauta ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai na jira lamarin ubangiji na sai na jira na ji abinda ubangiji na zai ce wannan ke gaskanta mu da Allah subhanahu wataala da yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai magana bai furci akan san zuciya da abu da ya gai wahayi ne Allah subhanahu wataala yake mishi shi yasa anan da suka tambaye shi suka kawo mai shawara sai ce su jira su gani abin da ya su jira har yayi abin da ubangijin su zai ubangijin shi zai ce mishi ana nan sai Allah subhanahu wataala ya sarke mishi kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ka ce musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku annan kafiran ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba kuma haka Allah subhanahu wataala ya sarke mishi قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين aka Allah subhanahu wa ta'ala ya sarke mashi faɗe shi cewa shugabanin Allah kuke umarta ta bauta ma yaku wa'annan jahilai yaku wa'anda kuka jahilci abin da nake kira a kan shi yaku wa'anda ba ku san imanin da nake kira a kan shi ba ba ku san abin da aka turo ni a kan shi ba kuna kira na da in bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya ma kan cewa lalle tabbas hakika mun yi wahayi gare ka kuma mun yi wahayi ga annabawa wanda suka sance bayan ka da in asharakta la yahdabanna amalu wa la takunanna min al-khasirin lalle in har ka bauta ma wani wanda ba Allah ba ko in har ka hada bauta bauta Allah subhanahu wa ta'ala da ta wani to lalle dukkan ayyukan da kai za su rushe baki ne wa la takunanna min al-khasirin kuma za ka kasance a cikin wa'anda suka yi asara a cikin wa'anda suka asara wuri balin da hafaru da kullu da shafi Allah ne kadai ya dace ka bauta ma kuma shi kadai za ka bauta ma kuma ka kasance a cikin masu godiya a nan ya dace mu lura idan har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine biyayyen halitta wanda Allah subhanahu ta'ala ya halitta Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalil shine bada badaɗayin shi ya wuce amini ya wuce aboki Allah subhanahu ta'ala ya dar ya daga darajar manzon Allah fiye da ta kowane dan adam a duniya amma duk da haka nan Allah subhanahu ta'ala ya ce mishi da in asharakta da ka hada bautata da tauraro da ka yi shirka da ka biya masu lokacin da suka ce ma ka zo ka bauta ma Allah su wannan lokaci ni ma a bauta ma wannan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ce da ya faɗan na amma da ayyukan ka duka sun goshe wa ya tafi nan ne mai masiri kuma za ka kasance a cikin wa'anda suka yi asara yana indiya Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wasu ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa shi a cikin wa'anda suka yi asara akan ya haɗa kuka shirka wani to wani mahaluki wanda bai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abu ne mai sauki a wajen Allah shi ma da ya rosa ayyukan shi baki da kuma ya sa ya a cikin asara da haka bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba ko hada Allah bauta Allah subhanahu wata'ala da ta wani ba karamin musiba ba ne ba karamin bala'i ba ne shi yasa lokacin da wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wani zunubi ne ya girma abin kasa wani zunubi ne duka ya yi kowane zunubai girma a ban ƙasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce mushi an taja ala lillahi dukkan dawo falama ka sa mu Allah subhanahu wataala abokin tarayya tare da cewa kuma shi ya halice ka wannan sura ta koyar da mu barranta da dukkan bauta ma wani Allah wanda ba Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wata'ala ya ce kuriya ayyuwar kafiru wannan yana nuna tsantsan tsarkake ibada ga Allah subhanahu wata'ala ka ce ya ku annan kafira la a'budu ma ta'budu ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba kenan yana nuna wannan kiran ma Allah subhanahu wata'ala ya kasance duk lokacin da manzo Allah ya kasance yana da sauki a wurin magana Allah subhanahu wata'ala yana cewa kunta fazzan فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله سبحانه وتعالى ya sa manzo Allah mai sauki ne mai saukin magana ne akan sahabban shi akan wa'anda yake kira amma anan Allah subhanahu wataala dan ya nuna musu wannan magana ba ma daga annabi take ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce kul kenan ya ce musu umarta shi ne akai shi ma dan sako ne sako ne aka bashi ya ce musu ayyuwan kafiru ya ku kafirai Allah subhanahu wataala bai ce ba ya ku quraishawa bai ce ba ya kunu shirkai saboda bayansu ma duk wani kafiri da zai biyo bayansu mai irin wannan aƙida tasu ko kuma duk wani kafiri da ke bauta ma wani abu wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala ya shiga cikin kira shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kira sai ce kul ya ayyuhal kafirun ya ku wa'annan kafirai saboda kafirci guda ɗaya ne amma kuma abun bauta na mutane ya sha bambam wani ya ka samu wuta yake bauta ma wani za ka samu annabi isa yake bauta ma wani za ka samu yana riko da addinin annabi musa ne yana ganin shi ne addini ya kusa zuwa yanzu wannan yahudawa kenan wani kuma za ka gani gumaka yake bauta ma wani kuma za ka gani aljannu ne yake bau- yake bauta ma wani kuma za ka gani tauraru ne yake bauta ma to dukkan waɗannan kafirci ne dukkan duk wani abu da mutum zai bauta ma wanda ba Allah ba kafirci ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira su bai tsaya ba ya ce ya ku masu bautar lata da uzza saboda kuma wani ya zo shi yana bautar wuta sai ya ce ba da shi ake ba ko kuma wani ya zo yana bautar rana sai ya ce ba da shi ake ba sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ya ayyuhal kafirun ka ce musu ya ku wa'annan kafiran dan dukkan wani kafiri da ke bauta ma wani abu wanda ba Allah bai shiga a ciki Allah subhanahu wata'ala nan tsantsan ikhlasi ne yake nunawa yake nuna lalle in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai bauta ma abin da suke bauta ma ba kenan ne ya tsarkake ibadar shi ya tsarkake aikin shi baki ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala inda kuma yake nuna mu cewa da kul wallahu ahad ita kuma akwai tsarkake fada da kuma sani ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo hadisin jabir bin abdullah radiyallahu anhu yake cewa anna rajulan qama faraka rak'atayn fajr fa qara'a al-ula qul ya ayyuhal kafirun wani bawan Allah ya tashi yayi raka'a guda ne rak'atayn fajr raka'a biyu wanda ake yi kayan ayi sallah asuba sai da ya karanta sai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun ko da ya kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sabbi sai ya ce hada hada amrun amana bi rabbihi wannan bawa ne ya yi imani da ubangiji kenan duk lokacin da mutum ya karanta kulya a yiwuwar kafin yana barranta yana wuda hannun shi ne baki dai da bauta ma wani allah wanda ba allah ba subhanahu wa ta'ala da ya karanta kuma kulwar lahu ahad sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadha amrun arafa rabbuhu wannan bawa ne wanda ya san ubangiji shi wannan bawa ne wanda ya san ubangiji shi kenan abinda na yake nuna mu cewa ya ayyul kafirun barranta ce da bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba ko ma wani iri kuma bauta Allah subhanahu wataala kala kala ce wani idan aka ce bauta zai dinga tsammanin dole sai sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko kuma wasu abu na ibadu wanda muka sani ko karatun alkur'ani mai girma ko zuwa sauraron tafsiri irin haka wani sai ya ga wannan shi kadai ne ibada alhalin kuma wannan ba shi kadai ba ne ibada ibada suna ne na duk wani abu da allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi kuma yake so kuma ya yarda da shi allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mun tashi rantsuwa kan mu rance da kowa mu ba allah ba duk lokacin da muke rantsuwa muke rancewa da wani allah wanda ba allah ba duk lokacin da muka gama allah da wannan abin da muke rancewa da shi a cikin bauta Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mun tashi yanka kan mu yi ma kowa yanka mu ba Allah ba subhanahu wata'ala idan yanka wanda zamu ci na halaka wanda Allah subhanahu ya halatta mu ko kuma yanka wanda ake yi na yin ayin haihuwa ko yanka ga sanan da yake yanke wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta mu ya shar'a mu to irin wannan ba a yi da kowa mu ba Allah subhanahu wata'ala ba wani sai je yana neman wani abu a ce mishi ya yanka zakara sai gaba wani abu bane sai yanka zakara wannan zakaran an ce ka yanka aljanu su dashi su zo su shaje yanka baki ɗin shi ibada ne kenan lokacin da kai yanka zakara ko kai yanka wani abu yanka ko ma menene mun karanta a baya cewa wasu da suka gabace mu na cikin al'ummomi wani ya shiga wuta saboda kushi wani ya shiga aljanna saboda kushi an nemi su yanka ga wani abu bauta wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala su duka suka ƙi yin wannan yankan suka ce ba su da abin da za su yanka ba aka ce su yanka koda guda ne suka ce gudan ya ce shi ba zai yanka ba suka kashe shi daga nan ya yi shahada ya shiga aljanna shi kuma gudan ya yanka wannan kudan ga wannan abin bautar nasu ya shiga wuta kenan duk lokacin da za a umarta ka ka yi yanka ka yanka mu wani abu a ce ka yanka mu wani aljanni ko ka yanka mu wata doguwa wani abu komin ya taka kara ya karya wannan wata ibada ce wanda ba a yi ma kowa ita sai Allah kai shi ka yi ma wannan abu kenan wannan ma duka yana shiga cikin yin ibada ga wani Allah wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala da haka duk lokacin da musulmi yake karanta wannan sura yake karanta qul ya ayyuhal kafirun to ya kasance yana barranta ne da sarrafa wani abu na bauta ko yaya yake ko mun kaddar shi ga wani Allah wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Allah ya wara da kul saboda shi wayan da muka gani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ba galis bane ba mai tsanani bane a cikin maganar shi ya kasance yana da saukin kai ya kasance yana magana da tafshi in ya tashi magana yana magana ne yana lallafa su yana kiran su su su imani to nan da Allah subhanahu wataala ya dauke wannan nauyin na cewa wanga maganar da ta zo tun da za mu gani kul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ku wa'annan kafiran akwai tsauri a cikinta akwai tauri a cikinta babu wani sakadawa ya ku wa'annan kafiran da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu ba wai daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba shi bane ya ga dama ya faɗi ta gana a'a Allah ne ya aiko shi ya ce ya kira su da wannan dan su dawo cikin hankalinsu su dawo cikin daidaitinsu su bar mahi su bar tsammanin cewa wai Allah zai ba annabin shi dama ya bauta ma abubuwansu wani lokaci wani lokaci a dawo a bauta ma Allah shi kadai kuma za mu gani mai yawanci kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ce manzon shi mai yawanci manzo Allah yana magana ne da kalmomi wanda suke masu sauki da hikima bai kausasa harshe a cikin maganar shi sai sa Allah subhanahu wata'ala yake ce mu udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan Allah subhanahu wata'ala ne ya umarce shi wajen kiran kafirai ya kira su da hikima ka kira ya zuwa tafarkin Allah subhanahu wata'ala da hikima da kuma wa'azi wanda yake kyaukyawa kenan da wa'azi wanda yake mai kyau wajadiluhum billati hi ahsan kuma in za ka yi rigima da su ka yi rigima da su da kalmomi wanda suke masu kyawu kenan kasancewar mutum baya musu addininka ko kasancewar mutum baya musu ra'ayinka kuna tattaunawa da shi kana so ka jawo hankalin shi ya dawo a bisa addininka ko kuma ya dawo a bisa ra'ayinka kana ganin yana bisa ra'ayi wanda ba na gaskiya ba bai bisa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu bid'o'in shi wanda kana so ka jawo hankalin shi ya dawo kansu to a hanyar manzo Allah wanda Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ita ita ce ya jawo su a hankali ya dinga lallaba su yana lallashin su yana mutunta musu gaskiya haddan har su gane wannan gaskiya shi yasa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul kenan manzo Allah ya ce da zo waye ya ce ya ayyuhal kafirun da za su bi shine ya kira su da wannan suna amma ko da suka ji ya ce kul kenan sun za a harshen larabawa za ka mutum magana baka ce baka wara mashi da kul kuma kai kai ne kake yin magana ka ce mai kul ya ayyuwar kafiru ba za ka ce ba da zuwa kawai za a yi kira sun ce ya ayyuwar kafiru ya ku kafirai kenan da Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu cewa wannan magana magana ce mai muhimmanci shi yasa da za mu duba alƙur'ani mai girma za mu ga mai yawanci duk abin da yake da alaƙa da itiqadi abin da yake da alaƙa da kudirce imani a zuciya za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa manzo Allah ne ya ce ya gaya wa mutane ba kawai yana mai bayani ba ne haka nan yadda in ya gani za a ji kamar shi ne ya gani za ka ji mai yawanci allah subhanahu wa ta'ala yana gama shi da ka ce musu ka ce musu ko ce musu kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulku wallahu ahad nan da allah ya tashi tsarkake kanshi ya tashi ce wa manzon shi ya gaya ma sahabban shi wane ne ubangiji su tunda sun tambaye shi siffanta musu ya gaya ma kawurai na makka na tare da shi wane ne ubangijin su sun tambaye shi sifanta musu ubangijinsu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ka ce masu Allah ne wanda yake shi kaɗai tilo haka kuma idan muka diba za mu gani Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim shi ma nan da yake abu ne wanda yana da alaka da kudircewa da imani Allah bai bar mummune ba suka gani su kare sai ce ku ce musu ya ku mummune kun yi imani da Allah da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar akan annabi Ibrahim da haka musulmi ba su bambancewa daga cikin annabawa mu a musulmi mun yi imani da cewa dukkan annabawa da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabawa ne nashi ne ya aiko su da shari'a shi amma dai shari'ar da aka aiko mu yanzu wadda ta zama wajibi ne aiki da ita wanda duk wanda bai yi ita ba ko su annabawa yanda manzo Allah ya ga gida sun dawo da ba za su ba abin da zai amfana su sai imani da shi kenan mun yi imani da dukkan abin da aka saukar mu annabawa kuma haka mun yi imani da abin da aka saukar mu haka Allah subhanahu wataala yake cewa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا نما الله سبحانه وتعالى da yake magana ce ta tauhidi magana ce ta itiqad ta abun kudurcewa ga zuciya ta yin imani ta barin bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba nan ma Allah subhanahu wataala sai ya ce wa manzon shi ka ce musu ya kuma abuta littahi abuta littahi na yahudawa da nasara duka suna shiga ciki inda Allah subhanahu wata'ala duka ya aiko manzanninsu da littafi Allah ya aiko annabi Isa da Injila ya aiko annabi Musa da Attaura ka ce musu ta'alau ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum ku tawo da wata kalma ku tawo ya zuwa wata kalma wadda take daidai tsakani na da ku Allah na abu da illa Allah wa la nushrik bihi shay'a kan mu bauta wani wanda ba Allah ba kuma kan mu yi shirka da shi kan mu hada bautar shi da wani a koda wani abu ne wanda bai taka kara ya karya ba kan mu hada bauta Allah subhanahu wata'ala a cikin wani abu koda yaya yake ko mun kankanta shi haka Allah subhanahu wata'ala ya ce kula cewa kul a ghayra allahi attakhidhu waliyyan fatir as-samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna min al-mushrikeen hayyau nan a cikin alqur'ani Allah na gaya mun cewa nan ma sai ce manzon shi ka ce musu a gairar lahi al'adu waliya yanzu koma bayan allah zan riga a matsayin mahimmancin lamarina wanda shi ne ya ƙagi sama ya ƙagi ƙasa kuma shi ne ke ciyarwa ba a ciyar da shi kullum ni umirtu an akuna awwala man aslama ka ce musu lalle ne an umarce ni ne in kasance warkon wanda za su musulunta wala ta kunan nan da shirki kada ka kasance daga cikin wa'anda suke shirka wa'anda suke bauta ma gumaka suke bauta ma wasu wani Allah wanda ba Allah Allah subhanahu wata'ala da yace ya ayyuhal kafirun bai ce ayyuhal mushrikun ba saboda ni saboda kowane kafiri da yake bauta kowace irin bauta ne ko menene abin bautar shi ya shiga a ciki kenan wannan ke nuna cewa shirka kowace irin ce bauta Allah kowane irin bauta ne kowane irin abu da mutum yake bauta ba kafirci ne Allah subhanahu wata'ala ya tsare aka kuma Allah subhanahu wata'ala ya kara cewa mun ya ayyukan rayu kira ne ga dukkan kafirai babu wani kafiri da aka huta tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har kiyama ta tashi wannan kiran shi Allah subhanahu wata'ala yana umarta annabi mun gani yayi ba su guda ba cewa in lokacin da aka umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya kira shi akan ya ci wani abu to wannan abin ya shayi dukkan al'umma shi kenan har yanzu mu ma duk wani kafiri da zai zo ya dinga nuna mu dadin addinin shi ya dinga nuna mu cewa mu dan ba addinin shi ko yaya ne ya ce yau na zo masallaci gobe kai ma ka je coci ka je coci yau kuna sallar idi za mu je masallaci mai sallah mu ma in lokacin sallar mu yayi kuma mu ta coci ku ta ya murna to ka ce mashi kun ya riwar kafiru ya kuwa annan kafiran da a abu mata abu ban bauta ma abin da kuke bauta ma wannan kenan kira ne ga dukkan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da dukkan kafirai tun daga lokacin manzo Allah tun daga mushrikan da surin tasarfa suna raye har yanzu wa yanzu duk kafirin da zai zo ya nuna ma balle ma yanzu aka gani ana yi ta duk da mu alhamdulillah har yanzu abu bai kawo nan ba kasar kasashen amma za ka gani irin kasashen da aka ci gaba ana kira da cewa a zo a mai da addini ya zama guda ɗaya yan wahidatul adiyan faji Allah ana cewa kowa ya zo ya zauna a a mai da addini ya zama guda ɗaya abu ne wanda bai yi ba Allah subhanahu wata'ala ya ce mu manzon shi tun wancan lokacin ka ce ma wa'annan kafiran ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma kuma kuma ba ku kasance masu bautar abin da nake bauta ma kenan duk wani wanda zai ce ma a zo a mai da addini ya zama ɗai ko kuma a zo a yi tsayayya ɗai tare da musulmi da wanda ba musulmi ba abu ne wanda bai yi ba kamar wanda zai ce ma ne a zo a gama wuta da ruwa wuta da ruwa kuma babu yadda za a yi sa dole dai sai ya kashe ɗai Allah subhanahu wataala ya gaya mu ba wuri guda ba cewa walantar da an kan yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudawa da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai ka bi millarsu har sai ka bi addinin su dan haka duk wani dadin baki da za a ma duk wani abu da za a nuna ma na wayewa ko a nuna ma zo ne nuna ma cewa ka zo ka gani to ka sani cewa ba wani abu da yake so da kai in ba yahudi ne ko ba nasari so yake sai ya ga kawar addinin ka Allah subhanahu wataala shi ya halice su ya halice mu ya yi mu sanin su ya ce mu manzan shi lan har abada ba za su taɓa yarda da kai ba da haka ba yahudi wanda ya cika sunan ba yahudi da kafiri wanda ya cika sunan kafiri ba nasari duk yanda zai yi mu'amala da kai duk yadda zai tsakan mawuska to a zuciye shi ba zai taɓa yarda da kai matakar kana musulmi matakar kana musulmi ba zai taɓa yarda da kai ba sai ya ga kamar wannan addinin nan da Allah subhanahu wata'ala ya daya nuna mu nan barranta ce da yin bauta mu wani wanda ba shi ba sai ce kul ya ayyuhal kafirun da ya ce kul ya ayyuhal mushrikun da an ce ta tsaya ga mushrikan makka na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma don hukuncin ya kasance ya tattaro dukkan kafirai wanda suka rayu lokacin manzo Allah da wanda suka rayu bayan shi da kuma wanda za su rayu ma a nan gaba Allah subhanahu wataala ya ce duka musulmi ku gani duk lokacin da suka rito muku da sabon tsari duk lokacin da suka rito muku da wata dubara ta ku zo ku sassauta addini za ka ji ana ku rage tsanani ga addini ku rage kaza ku rage kaza ba komai ba suke so so suke sai sun raba ku da addini Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu ba za su taɓa yarda ba ba za su taɓa lamunce mu ba ba za mu taɓa zama abokansu ba su yarda da mu su doke mu da kima da mutunci har sai mun bar addinin da muke duk wata alaƙa da za ka gani tsakanin kawuri da musulmi to alaƙa ce ta maslaha akwai wata manfa'a akwai wata fa'ida da yake samu tattare da waɗannan musulmi shi yasa yasa yake biye su amma duk lokacin da ya samu dama ta yaga ya raba su da addini su da zai aiki da wannan damar Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba Allah subhanahu wata'ala ya zo da jumla wadda ta kaliya dan ya nuna cewa yana wannan abu zai yi ta maimaituwa kenan zai yi ta maimaituwa lokaci zuwa lokaci za a yi ta zuwa a yi ta neman a mai da addini guda a yi ta neman ku ta wurin waje a yi ta ya guda ta duk lokacin da wannan abin ya zo ƙara cewa da ahun mata ba mu za mu bauta ba abin da kuke bauta ba ba ba za mu bi su ba har abada Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce la a'budu ma ta'budu ai la a'budu ma abudahu ban bauta ma abin da kuke bauta ba wal ma'budu wal ilah ka annahu qala la a'budu ilahakum abun bauta shine Allah kenan kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci manzon ne manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam da ya ce musu ban bauta ma Allah amma sai ce mata abudu saboda allolinsu kamar yadda muka gani baya alloli ne da yawa kenan koma wani irin Allah ne kake bauta koma wani irin Allah ne muke bauta to ni ba zan bauta ma wannan abun bautar na ba la abu ma ta'budu wala wala ta'buduna ilahi kuma kuma ba za ku bauta ma ba za ku bauta ma Allah na ba ba za ku bauta ma abun da nake bautawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya muku an yaqub iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun bayan Allah na gani sun kasance koda suna suna musu addinin Allah subhanahu wataala lokacin da suka gani mutuwa ta zo musu sukan tara iyayen su musu wasiya kamar yadda su ma kafin rai sun kasance suna yin haka balle ma kafiran lokacin annabi nu sun kasance duk lokacin da mutum ya zai mutuwa ko ya ga ya zuwa sai tattara ɗaya shi da jikokin shi baki ɗaya ya musu wasiya da kafinci kun ga nuhu bayan can ya daɗe yana ta kira saboda allah subhanahu wata'ala na cin falabi safi alfa sanatin illa hamsin a nuhu ya kasance a cikin mutane shi yana kiran su zuwa addini shekara hamsin shekara dubu sai kwana hamsin kawai an babu a cikin wannan shekara dubu ɗaya kenan shi yasa mutanen shi sun yi ta mutuwa suna bare shi duk wanda ya zo zai mutu sai tattara ɗiyan shi da jikokin shi kada ku bi wancan no kan ku bi abin da yake kira suna suna musu wasiya da da kafirci suna musu kira da kafirci cewa kada ku bi su kada ku bi shi kada ku bi shi ku bi allolin ku tsaya a kansu haka annabi yaqub ba ma Allah ne nagari annabin Allah ne alaihi salatu wassalam lokacin da ya gani alamun mutuwa sun zo mashi sai ya tara ne shi ke ce mashi ya ne ba ne mata abudu na min ba'ani in nan mutu bi za ku bauta ma ya san ɗiyan shi musulmi ne sun yi imani da shi wasu daga cikin malaman ma sun ce mai yawancin ɗiyan shi su ma annabawa ne su yahuza su yusuf da sauransu amma annabi abu ya tattara su don ya jaddada wannan imanin a zuciyarsu ya ce mai za ku bauta ma bayan na mutu kenan ya gani bayan ya mutu za su sauya addini suna yin addini ne don shi sai suka ce mashi na abudu ilaha kawai ilaha abani za mu bauta allah ka ne da allah kuwayenka kenan allah babanka allah kakanmu kenan ibrahim da ismail da ishaq ilahan wahidan wala da wani musulmi allah wanda yake shi kadai tilo shi kadai za mu bauta ma mun kasance masu miƙa wuya ne a gare shi kenan nan Allah subhanahu wataala da yace la a'budu yana ne dukkan kore kowace irin ibada ga ma ga ma ibada su kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore cewa bazan bauta ma abin da kuke bauta ma ba ayyukansu halin da bace kuma a gobe ma bazan bauta mishi ba kuma a baya ma ban bauta mishi ba kamar yadda za a yi zo a nan gaba mu gani inda a baya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sujida da wani Allah wanda ba Allah ba har a jahiliya tun kayan a aiko shi ya kasance bai bauta ma gumaka shine nan ma wasu daga cikin malamai suka ce ai Allah subhanahu wataala yana ne la a'budu ma la a'budu ma ta'budu ai fil madi wal hadi wal mustaqbal a baya da kuma a yanzu da kuma a nan gaba ba zan bauta ma abin da ke bauta ma Allah ya ci gaba da cewa wara antum abiduna ma a'budu nan jumla ce sai ta wara da suna saboda Allah subhanahu wataala ya ji nuna mu cewa wanda abu da ya gani haka ne tabbas haka zai tabbata tunda lokacin da suka sunfanta da kawuncin su suka dukufa akan shi suka tsayar da kawunan su akan wannan kafircin sai Allah subhanahu wataala ya kore musu musulunci ya kore cewa ba za su musulunta ba a haka nan za su dangwama cikin wannan kafircin shi yasa a cikin malamai wasu daga cikin malamai suke cewa wa'anda wanda ayar ta sabta a kansu su wale da bin mughira da sauransu su abu jahal dukkan su babu wanda ya musulunta dukkan su sun mutu ne suna kawo rai kenan dan ya cika cewa su ma ba za su bauta ma Allah ba a can baya da sun kasance a bayan bautar gumaka kuma a halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wannan lokacin ma ba za su bauta ma Allah ba kuma a gaba ma Allah subhanahu wataala sai ya ce ba za su bauta ma Allah ba saboda Allah subhanahu wataala ya sani ba za su musulunta ba wa'annan bayan Allah dukkan su sun mutu suna kafirai da su musulunta ba a wannan tafsirin kenan za mu ga idan ne ya tabbata wa'annan mutane don kuma muka dauke shi a tafsiri na baki ɗaya kenan a wannan halin da suke na kafircin su ba za su bauta ma Allah a gaba kuma ba za su bauta ma Allah ba haka kuma a baya sun kasance suna bauta ma wani Allah ne wanda ba Allah ba kenan su wa'annan wanda suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wala ana abidu ma abattu kuma lalle ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara maimaitawa malamai suka ce dami Allah subhanahu wataala san ya ce manzo Allah ya ce la abudu ma ta'budu kuma yazo ya ƙara cewa la ana abidu ma abudu ya ƙara maimaita mushi cewa lai kuma lalle tabbas ne bazan kasance mai bauta abin da kuke bauta ma saboda Allah subhanahu wataala ya kore yiwa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bauta ma allolinsu su da yake larabawa ne sun sani wannan eh, usulubin da Allah ya yi aiki da shi sun sani yana ƙara tabbatar wanda korewa ce Allah subhanahu wata'ala ya yi na ba zai taɓa yiwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bauta ma abinda suke bauta ma aulu ma abattu ai abinda suka bauta ma a can baya saboda mushrikai sun kasance suna bauta ma alloli wanda suke daban-daban kowane gari ko kuma kowace kabila za ka samu suna da abin bautarsu shi yasa za ka gani ko cikin wanda alkur'ani ya gai allah subhanahu wataala ya gayi lata ya gayi uzza ya gayi manata dukkan da alloli ne wanda sun kasance suna koya musu suna bauta musu allah subhanahu wataala shi yasa sai ya ce ma abin abinda kuka bauta ma can baya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bauta mashi ba kenan wala ana abidu ma abadu ba zan bauta ba ba zan kasance mai bauta abin da kuka bauta ma can baya ba kuma da abin da kuke bauta ma yanzu kuma da ma abin da za ku bauta ma a nan gaba saboda mushrikai ne za su ci gaba da yin shirkoyinsu waya ta zo cewa sun kasance lokacin a cikinsu akwai wanda yake bauta ma yanzu kuma in yi yunwa ya kwashe wannan dabinin nashi ya canye kuma gobe ya dauko wani ya aji ya ci gaba da bauta mashi kaga lalaci ya kai lalaci kenan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wala antum abiduna ma a'budu kuma lalle kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma wannan ayar tana nuna mu cewa wa'annan mutanen da ke gaban manzo Allah wanda aka sarke su da dalilin su wa'anda suka yi suna kiran shi da ya zo su baya kuɗi da ya zo su mai kaza da ya zo ya bauta ma allansu lokaci kaɗan su bauta ma allan shi to allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa ba za su taɓa bauta ma allah subhanahu wa ta'ala wala antum abidu da ma lalle ku ba za ku bauta ma ba abin da ni nake bauta ma abin da na yi imani da shi nake bauta ma shi shi yasa nan mutane za su yi mamaki dan mi Allah subhanahu wataala ya zama mai ta la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abudu wala antum abiduna ma a'budu alhali a cikin yaren larabci ka zo kana magana kana maimaitawa kamar rishin iyawa ne kamar ba ku kware ba ne amma dan mi na Allah subhanahu wataala ya yi ta maimaitawa ya maimaita la a'budu ma ta'budun kuma ya zo ce wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abudu wala antum amiluna ma aqul malamai suka ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna musu cewa ai dukkan wannan abubuwa da abubuwan da suka bauta ma baya da wa'anda suka bauta ma yanzu duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba bauta musu ba duk dan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara akkada musu ne saboda wani lokaci idan ana son a ɗauki abu da muhimmanci a nuna wannan abu tabbas haka ne sai ka ga an yi an sa rantsuwa kuma an gayi abu kuma an ƙara maimaita shi saboda kowa ya dawo cikin taitaye shi don su dawo a cikin taitaye su sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alƙawarin cewa manzan shi sallallahu alaihi wasallam ba zai bauta ma abin da su bauta ma kuma su ma ba za su bauta ma abin da yake bauta ma shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita a nan kuma ya maimaita a can wasu daga cikin malamai suka ce tawarin tana ne abinda suka bauta ma a baya ta biyu kuma tana ne abinda suke bautawa a yanzu har kuma abinda za su bauta ma a nan gaba kenan ne ba komi ba ne nan Allah subhanahu wata'ala yana maimaitawa ne ba dan komi ba dan ya ƙara nuna barranta manzon shi sallallahu alaihi wasallam kenan kubutan manzon shi da tsirar shi sallallahu alaihi wasallam daga bauta ma wani abu wanda ba Allah ba abu ne wanda ba zai yi ba a same shi ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama bai ma nuna zai yi ba tsayi ne suka mushi amma da yake manzo Allah ko ni na shi wahayi ne sai ya kira ya ji mai ubangijin shi sai zai ce ni Allah subhanahu wataala zai ci wani hukunci Allah subhanahu wataala zai sauka Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa da cewa lakum dinukum wani yadi addinin ku yana gare ku kuma ni ma addini na yana gare ku addini anan shine ibada kenan bautanku da abin da kuke bauta ma suna gare ni ma bauta ta da abin da nake bauta ma suna gare ni amma Allah anan ne ya gayi addini akan kafirci lakum dinu ya ce addinin ku tare da cewa kafirci ne suke a kan shi kenan wannan ke nuna in an ce addini addini a yaren larabci kowane irin addini yana shiga a ciki kawai mu mun saba ne da an ce addini saboda mu musulmi ne dari bisa dari alhamdulillah amma kasashen da ba musulmi ne ba dari bisa dari in an ce addini kirista yana tsammanin da shi ake in an ce shi yasa ko anan in kai an ce ministan addinai kakkai tsammanin ministan addinin musulunci ne kadai a duk wani addini da ake yi cikin Niger to wannan ministan yana kula da waɗannan masu waɗannan addinan suna da incin yayyoyinsu in suna da wata matsala da sauransu shi yasa shi dai addini an ce yana ne wani abu wanda kowa ya rike yake bauta mu shi yasa mu musulmi addini a wajenmu shine musulunci inna dina inda lahi islam addini a wajen Allah shine musulunci Allah subhanahu wataala sai ce da kun dini saboda wannan kafircin da suke yi wannan bautar gumakan da suke yi a wurin su addini sai bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci manzon shi da ce walidi ni ma bautar Allah da nake yi Allah subhanahu wataala da nake bauta mashi kadai nake mai shi kadai da ibada to wannan ni ma addini na ne da haka addinin ku yana gare ku kuke addini ku rike hudu ku da matan ku ku rike girman ku rike duk wani abu da kuka muna alƙawari ku rike bautar da za ku Allah na shekara guda ko wata guda ko mene duka ku rike ba da su kowa ya rike addinin shi ku rike na ku nima ya rike nawa ana Allah subhanahu wataala kenan ya tabbatar mun da cewa addini na Allah subhanahu wataala shine addinin musulunci su kuma nasu shine kafirci wancan wanda suke yi Allah subhanahu wataala ya tsare shi yasa Allah subhanahu wataala dan ya ga mu cewa addini ana kiran wani addini wanda ba addinin musulunci ba da sunan addini sai mun yi yake ce mu magana shi akan mutanen fir'aun inni akamu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad fir'aun yake ce mutanen shi lokacin da annabi Musa yake kiran su ya zuwa imani da su zo su yi imani yake cewa ni ina tsoron annabi Musa ya sauya muku addini yana sun kasance lokacin suna wani addini ne wanda ba musulunci ba aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya hito da banna a cikin kasa ya bayyana da banna ta zama gara a cikin kasa wannan hudubar fir'auna ce akan mutanen shi lokacin da ya ga Musa ya zo yana kiran su da su yi imani da Allah subhanahu wataala kenan wannan ayi kudan da mu cewa kowane addini ana iya kiran shi da addini amma lokacin da aka ce dinin Islam addinin musulunci kenan babu addini da ake nihi in ba addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala kuma ya ce addini a wurin shi shine addini a wurin addini duk wani addini wanda ba shi ba kafirci ya ce wa man yabda ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riki duk wanda ya riki kuma bayan addinin musulunci addini to Allah subhanahu wata'ala ba zai karba mashi ba kuma ranar gobe kiyama zai kasance a cikin wanda suke taba nan wani na iya cewa in mutum ya yi barranta ya ce ya bar bai bauta ma kowa bai bauta ma duk wani abin bauta da wani ke bauta ma Allah subhanahu wata'ala ana ce ya kira kafirai ke ana ne dukkan kafirai mun ce ana ne dukkan kafirai tun na wancan lokacin har na zuwa yanzu wani zai ce akwai wa'anda sun cewa suke babu addini kuma akwai su wannan shi da aka gani kawai ba kirista ba ne ba bayahude ba ne ba ɗan bautar wuta ba ne ba ɗan bautar shanu ba ne ba ɗan bautar komi ba ne kawai shi haka yake ka tambaye shi kawai a shi ne da ake haka na yake to wannan ma ya sani bai sani ba yana da wani abu da yake bauta mu saboda bai yi ba allah subhanahu wata'ala yana gaya mu saboda halayen shi da duk abubuwan da yake yi suna nuna akwai wani abu da yake bauta ma wanda wannan abu yake sa shi yin wannan abu Allah subhanahu wataala yana cewa a ra'aita man ittakhadha ilaha hawahu afa anta takunu alayhi wakila shin ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya riki abun bautan shi shine son zuciyar shi shin kai za ka kasance mashi wakili kenan wannan kimna wa'annan wanda ake gani ba su da addini za ka gani tabbas duk wani abu da shaida zuciya su tarraya musu suna aikata shi kenan dama Allah subhanahu wataala ya gaya mu akwai wa'anda za su riki san zuciya su shine abu bautar su duk abin da zuciya shi tarraya mashi duk abin da zuciya shi ta umarce shi da shi kawai zai je ya aikata shi za ka ga su ne afsadin nasu sun yi kowa fasadi a ban ƙasa kuma za ka ga sun yi kowa ƙasanta saboda abin da dabbobi ma ba su za ka ga suna yi shi saboda zuciya in dai za ka yi tafiya ta za ka yi tafiya ta za ta kai ka har ga inda za ka wuta daga ɗabi'a ka ta ɗan adam za ka ganin su an yi yawan samun su a ƙasashen yamma a ƙasashen turawa wa'anda ba su diyan da bature yake inda yana da addinin kiristanci yana riko da addinin shi sai ka gani ba ba wani abu ba yake za ka gani akwai sauki cikin lamuran shi a wasu abubuwa amma irin waɗannan waɗanda ba su da addini su ne za ka gani wani in ka gane shi ba ka ƙara kallon shi kamar kare ana ce musu kuma masu bautar shekan ba wani shekan da suke bauta ba zuciye su ne son zuciye su ne suke bauta ba in yare tashi da sai ya gani zuciye shi ta raya mishi kawai ya yi wani abu kawai zai zuwa da ya aikata shi to kenan su ma duka suna shiga ciki za ka samu wa'anda duniya suke bauta ba wani kawai kuɗi in dai zai samu kuɗi to zai yi komi ne da ya yi to kaga wannan ya koma bawo ba abin da yake bauta ma in ba kuɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a cikin hadisin da Imam Bukhari ya yi ta hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta isa abdul dinari wa dirham wal qatifa wal khamisa in uqti radiya wa in lam yu'ta lam yarda ya halaka ya tafi ya halaka ya tafi bawo dinari da dirham kenan kudi a wannan zamanin nasu bawo kudi bawan sefa da naira da dolar ya halaka ya tabi saboda in an bashi zai yarda in kuma ba a bashi ba ba zai taba yarda ba in ka shekara ce mashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza Allah subhanahu wataala ya yi umarci da kaza ba zai taba yarda ba amma dare da ka bashi shekara goma ko shekara biyar zaka gane shi a sabon gaba wajen tafsiri kuma radda baka bashi ba zai koma ya ci gaba da abubuwan da yake yi na albasha ba ruwan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tafi yayi asara wanda ya kasance bawa kenan wannan ke nuna mu bawa yana iya kasancewa bawan kuɗi ya kasance ba abin da yake bauta mu ba duniya ba kuma da za mu kalli halayen mu a yanzu za mu gani da yawa daga cikin mutane suna wadawa daga cikin a cikin wannan hadisi sun sani ko ba sani wani za ka gani lokacin da zai badawa ya yi sallama yana gagarar shi kawai me yasa gaba kuɗi kawai shi duk inda za a ce a bar kuɗi can ne wannan ya zama abdul dina ya zama bawon kuɗi ba har ya kai ya sani bai sani ba kamar wa'annan kuɗin su ne yake bauta saboda ba ruwan shi da halal ba ruwan shi da haram ba ruwan shi da umarnin Allah ba ruwan shi da hannun Allah duk abin da ya san in yayi shi zai kawo kuɗi za ka ji ya ce kawai su lahiya da kaga wannan shi ma ya kasa ya koma bawon kuɗi ba abin da yake bauta ma in ba kuɗi ba da haka wannan sura riya al-kafirun bara'a ce akan kafirci da kuma dukkan aikin da kafirai suke yi saboda sun kasance suna rayuwa a cikin wuri guda amma Allah subhanahu wata'ala ya ga manzon shi da ya barranta akan su kai ya hada alaka da su wannan kuma yana ƙara nuna wa cewa akwai tambihin da ya kamata mu yi kasancewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci mu barranta da kafirai to mu sani cewa kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin washi wanga shari'ar tashi ya shar'anta mu kuma yadda za mu rayu da kafin rayu Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mu da za mu yi tawai na fikiyu za mu gani hukunce-hukunce na yadda za mu zamna da kafin rayu saboda ba kowane kafiri ne ba musulmi ba su zama da shi akwai kafiri mu'ahidi wanda an yi alkawari da shi an yi yarjejeniya da shi ba za ku cutar da mu ba za mu cutar da mu ba za ka zo ka zamna a ƙasar mu akwai kuma kawuri wanda na zimma ne shi ma wani alkawari ne aka dauka da shi an yi wata yarjejeniya da shi kenan dukkan waɗannan ana zamnawa da su a yi mu'amala ta yau da gobe da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyar rasu a wurin wani bayahudi akwai wata rigar shi akwai wani abu na manzo Allah wajen wani bayahudi wanda ya baya wannan abu gina ya amshi wani abu gare shi kenan wanda yake da ba a mu'amala da kafiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je ya amshi wani abu a gare su kenan ana mu'amala da su kuma ba ga hannun mutum ne ba yanzu nan cikin mu babu wanda ga hannun shi ya kawo yake babu wanda ga hannun shi musguna masafin yake ko ya wuce ka zage shi ko ya wuce ka mai magana mara daɗi duka ba ga hannun ka ba yake ga hannun hukuma yake hukuma ta yi yarjejeniya da su ta ba su dama ta ce su zo su zama cikin kasar ta inda mu ma daga ci wasu daga cikinmu suna zuwa kasashen kawurai su zauna kuma suna addinin su na musulunci yau da za a gaya ma adadin musulmin da ke amurka wanda da bakan wata da 'yan asalin amurka da kala-kalan musulmi da larabawa wanda ke zaune amurka sun yi mutanen nigeria amma ba a hana su yi sallarsu ba a hana su yi to su yi abubuwan addininsu kenan allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yadda za a zamna da kawurai manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zamna da yahudawa a madina ya zauna da bani kuraiza ya zauna da bani kainuka duka ya zauna da su a garin madina ya rayu tare da su a lokacin guda amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ne yake dauka ba ya yake su sai in sun saba alƙawari ko in sun ci amana in Allah subhanahu wataala ya umarce shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su manzo Allah yana ga mu a cikin wani hadisi hadisin sahih bukhari wanda Abdullahi bin Amr bin As yayi tarda shi kitan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qatala mu'ahidan lam yara ra'iyata janna wa inna riha tujad bi masirati 40 am duk wanda ya kashe kafirin da an yi alkawari da shi idan kafirin da da izini gwamnatin ku ya bashi biza ya shigo kasan ku ya zama ko kuma dan kasa ne ma yanda kake ji da kai dan Niger ne shi ma dan Niger ne manzo Allah ce duk wanda ya kashe shi ana zaman laya ba yaki ake ba to ba zai shi kamshin aljanna ba wacce kuma kamshin aljanna ana jin shi ne daga tayyiya wadda ta fita shekara arba'in ana ruɗa balle matasa Allah subhanahu wata'ala ya kuma misali sai a zuwa rinka ce musu to an ga musu matashi yana da san addini yana da riko da addini masu gurbatattar ra'ayi za su zo su dinga jan shi ka zo ya za a yi kuna musulmi kuna zama da kafirai ya za a yi kuna musulmi ga coci cikin ungogo ya za a yi ya duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yayi a Makka a Ka'aba adadin gumakan da ke ciki sun kai gunki 313 adadin kwanan shekaru adadin gumakan da ke ciki haka ne yake zuwa ya karkata yayi ibada shi in ma sun bashi dama tunda a lokacin dubu abin da warko bai ma isa ya zo a Ka'aba ba yayi ibada ko kuma sai ya bari sun wace yake zuwa yi amma haka ne ya zamna a Makka tsawon shekara 13 da wa'adin kuma kan da komai ko masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dina yana salla ne a cikin wani gida da shi da sahabban shi wa'anda suka musulunta tare da shi kenan da haka manzo Allah bai ture wa'annan kuma kan ba sai da Allah subhanahu wata'ala ya bashi karfi ya bashi tantini ya bashi mabiya ya bashi sojawa su kai karfi tunna ya tashi yana ya zo kamar yadda makaranta jiya ya zo a yau mai ya zo ya buɗe garin makka a shekara ta takwas bayan jira bayan ya buɗe makka ma bai wuce shekara biyu bayan rasu sallallahu alaihi wasallam kenan ba haka nan ake zuwa a ce a yi jihadi ba ko kuma a ce a tamaci kawo a aka barranta da abin da ke bauta ma kakkaje wajen bautar shi kakkaje wajen bautar shi amma mu'amala ta yau da gobe kamar mu'amala mai kyau wadda za ta ce lalle a cikin addini akwai wani abu mai kyau wanda har zai jawo hankalin shi ya yi imani da addinin musulunci amma ba ka dinga cuta mushi ba ka dinga musguna mushi ba tare da yayi makomi ba kuma alhali cikin aminci ake ba cikin yaki ba ana musguna ma kafiri ne idan ana yaki idan an wuta yin yaki fatanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yaki ana yaki ana tsakan yaki ta kubba na bugun juna Usama dan Zaid ya zo akan wani kawo har ya daga takobi zai sarke ma wannan kawurin kai sai wannan kawurin ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah kawai sai yi da kashe shi da ya zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari manzo Allah ya ce mishi a matarta rubana qala la ilaha illallah yace ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya ƙara maimaitawa ya ƙara maimaitawa har su Usama ya ce shi sai da ya so ma ina ma a ce ba a halicce shi bai zo duniya ba saboda yayin da ya gara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhadi ya ce manzo Allah wannan bawan ba maki ya ga yi wannan kalmar ne yana neman tsari daga takobi ya gana daga takobi ya san ba maka ba kashe shi zani dan kan kashe shi ne wannan kalmar amma a tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kyamaci wannan aikin da yayi kenan addinin musulunci ya umarce mu da barrance makawure da duk abin da suke bauta ma amma kuma ya umarci mu ya koya mu ladubba na zama da su wanda su ma suna bukata a zauna a yi karatu a san su ya dace kowane musulmi ya san ladubban zama da kafirai kenan waɗanda ba musulmi saboda akwai su tare da mu suna rayuwa tare da mu saboda kakka cuta mushi kana tsammanin addini kake yi alhali kai kuma zunubi kake samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan anan muka zo ƙarshen suratul kafirun kuma anan za mu tsaya abinda muka ranta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala